الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو رانا الله shida ga watan jumada ya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ne ko ashirin yau ashirin ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya biladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam wadda rana ce da muka fara gabatar da karatun wannan littafi mai albarka a satin da ya gabata mai suna taqribud daruri min ulumiddini wanda babban malami sheikhu abdullahi bin muhammad bin usman wanda aka fi sani da abdullahi gwandu wanda shine karatunmu na biyu insha Allah ta'ala wanda mun tsaya a ƙarshen faslun fil ilahiyat duk da an nemi a ɗan sake bayani ko da a taƙaice a to babu laifi za mu ɗan ja baƙaƙen sai mu ɗan yi bayani a taƙaice sai mu ci gaba ya duba shafi na biyu kenan faslun fil ilahiyati male ce wannan fasli ne da zai muna magana akan al ilahiyat kamar yadda muka faɗa a wancan sati abinda ake nufi da al ilahiyat shine sifofin Allah sifofin Allah da ayyukansa ma'ana sifatullahi da kuma afa'aluhu sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyukansa Allah yana da aikace-aikace da yake yi sannan kuma yana da sifofi to shine ma'ana al'ilahiyat za ki fassara bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala abin bauta da kuma ayyukansa to abinda ake nema gare ki a matsayarki na musulma mala ya ce wa taƙi ki ƙudurta a cikin zuciyarki an allaha maujudun ba a surutu an allaha maujudun hakika allah subhanahu wa ta'ala samamme ne wadda shi ne abu na farko matsayinki na musulma ki yadda da akwai allah ki yadda da allah akwai shi kuma ki kudurta wannan a zuciyarki ba wai ki faɗa da baki ba a a cikin zuciyarki zuciyarki ake son ta yadda ta gamsu cewa Allah samamme ne na biyu la awwala lahu kuma Allah bai da farko ba a cewa ga lokacin da Allah ya fara kamar yadda muka ba da misali muka ce dukkanin halittu kowace irin halitta ce akwai lokacin da ta fara akwai lokacin da babu ta to shi Allah ba haka yake ba shi Allah da ba akwai shi kusa akwai masu cewa wai Allah ya halicci kansa to wannan ba daidai ba ne kuskure shi Allah bai halicci kansa ba don dama ba halitta ba ne idan ki ce Allah ya halicci kansa kenan ya zamo halitta to shi Allah bai halicci kansa ba ba a cewa ya halicci kansa subhanahu wa ta'ala a dama akwai shi tun azal shi ne ma'anar la'awwala lahu Allah bai da farko yanzu nan kowace akwai ranar da aka haife ta kina akwai ranar da babu ta garin nan ma namu akwai lokacin da babu shi wala akhira lahu kuma Allah bai da ƙarshe mana bai ƙarewa duk wanda annan zai ƙare duk halittun da a duniya za su ƙare amma Allah subhanahu wa ta'ala bai da ƙarshe komai zai ƙare ya bar Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un kuma babu wani abu da yake tamka ga Allah babu wata halitta da za a ce ita wannan halitta wai irin Allah ce babu wannan halitta kamar yadda ya faɗa a ƙur'ani laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani abu da yake kamarsa kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne cikakken ji cikakken gani to duwayen ga abubuwa ana son ki kudurta su a zuciyarki laisa bi jirmin Allah ba ganga jiki ba ne jiki idan an ce aljirmu muka ce shine abin da ana iya taɓa shi kuma ana iya ganinsa da ido ana ya zama jirmu kenan to muka ce ita wannan sifa da wasu suke kore ma Allah malamai suka ce bata zo a Qur'ani ba bata zo a hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah bai kore ma kansa cewa bai da jiki ko yana da jiki ba to abin da yafi shine karma a kawo ta a babin tauhidi to da malam ma bai kawo ta ba da yafi don a babin sifofi ko sunaye ko ayyuka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ba a tabbatar ma Allah sai abin da ya tabbatar ma kansa ba a kore ma Allah sai abin da ya kore wa kansa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa ko ya kore masa to cewa Allah laisa bi jirmin ba jiki ba ne to wannan babu wani dalili a kansa saboda haka yana daga cikin abinda su masu biyar mazhaba ta al'ashariya suke kawowa a cikin littattafansu to amma ahlus sunna wal jama'a tun daga kan sahabbai almajiransu almajira almajiransu duka ba su tattauna akan akan wannan magana ba wala fi jihatin haka kuma Allah baya wani yanki baya wani ɓangare yan ce jiha shine wani yanki ga hannun ko da hausa muna cewa jiha jihar kabi ma'ana yankin kabi to wai ba a cewa allah ba a cewa subhanahu wa ta'ala yana wata wani yanki kenan mutane sun kasu kashi daban-daban a wannan babi akwai masu cewa allah yana ko'ina wannan a wancan satin mun faɗa akwai su da dama daga cikin 'yan ɗariƙu suna da wannan aƙida cewa wai Allah ko ina yana nan yana sama yana ƙasa yana kudu yana arewa yana yamma yana gabas yana ko'ina to wannan aƙida ba ta da kyau akwai ma wasu malamai da suka nakalto cewa wannan kafirci ne domin cewa Allah yana ko'ina kunga akwai coci akwai bola akwai toilet eh akwai mayanka inda ake yanka dabbobi to kenan duka wayannan wurare Allah na nan subhanallah to masu cewa Allah yana ko ina wannan ba daidai bane sannan akwai masu aqida ta biyu akwai masu aqida cewa Allah la makana lahu ba a cewa ga inda Allah yake wai kawai dai ki yadda da akwai Allah amma kake ce yana sama eh shine zaki ji suna cewa bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai dama bai hagu bai bai bai bai bai to kenan babu shi hmm tunda an kore yanzu in mun ka ce gidan nan ba kowa misali me muke nufi to amma sai mun ka ce akwai mutane ciki amma babu kowa to bai yi ba ke to idan kice Allah to ita ce nan mala yake ishara zuwa gare ta cewa wala fi jihatin wai ba a cewa Allah yana wani yanki sannan aƙida na uku wadda ita aƙida ta ƙwarai ta musulunci shine Allah ta'ala yana sama wanda a wancan satin mun faɗa ko mun ka ce kuma ba a cewa yana cikin sama sai dai yana sama me ma'ana yana sama fauka kulle shai wa huwa alqahiru fauka ibadi Allah subhanahu wa ta'ala shine marinjayi akan halittu gaba ɗai kuma fauka ibadi yana saman birbishin bayansa ma'ana duk wata halitta Allah yana sama gare ta saboda haka duniya da aljanna da komai duk wata dai halitta inda an ce wannan halitta ce to kasan Allah take Allah yana sama gare ta wannan shine ma'ana Allah yana sama ba wai Allah yana cikin waga sama da kike kallo ba shi ake nufi ba domin da sama ta ɗai da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shidda da ta bakwai dukkaninsu akwai kursiyu akwai ruwa na'am akwai ruwa samansu saman ruwa akwai kursiyu kujeran ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake dora kawafunsa ya yake dorawa ba mu sani ba sannan akwai al'arshu ya kamata ku natsuwa ina rufewa ha to ita kuma al'arshi sarirun mulk shi gado ne na sarauta ita kuma al'arshi tana saman kursi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala fauƙa al'arshi to wannan shi ne ma'ana Allah yana sama ke gada samai da abin da ke cikinsu na halittu da wuta da aljanna da tsuntsaye da dabbobi da itace da duwar wasu da sauran halittu duka suna ƙasa Allah yana sama wannan shine ma'ana Allah yana sama to wanda ita ce aqida ta musulunci domin Allah ya faɗa a ayoyi da dama cewa yayi istiwa'i kama sama al'arshin sa ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa Allah mai cikakkiyar rahama yayi daidaito ya daidaita me ma'anar daidaita shine ɗaukaka al-irtifa wal 'ulu Allah ta'ala ya ɗaukaka sama al'arshinsa to wannan ita aƙida ta musulmi kuma ita aƙida mafi inganci kenan kun ga mutane sun kasu kashi uku game da yi wa Allah bagire ko yawwa muka ce wannan na ƙarshe shine ne shine aƙida wadda dalilai suka tabbatar wanda a wancan karatun mun karanta wasu hadisai da suke tabbatar da cewa Allah yana sama ganiyun Allah mawadaci ne anil mahalli daga barin bagiri sharhi dai na yake yi akan wala fi jihatin ma'ana wai Allah bai da bukata a ce wai yana da wuri a to idan ya ce ya riƙe wuri sai bi ai Allah yana yin abu ba da yana da bukata ba eh ha don kamala ikonsa da mulkinsa to shi ma wannan magana dai sharhi ce akan waccan abin da ya fi Allah yana da mahalli shi ne al'arshinsa walfa'il kuma Allah mawadaci ne daga barin wani mai aiki wani wanda zai zo ya yi mai wani abu yanzu duk wadda annan tana buƙatar wani ma'aikaci kila ya yi mata wanki da guga kila ya yi mata sharan gida kila cehone kila da huwar abinci kila ɗunka sutura ko ba a samu wayan nan akwai wanda zai ce shi komi shi kaɗai kewa kansa babu shi a duniya ko babu wannan halitta yi duk wata halitta da ke gani to akwai wani abu da take yi da kanta akwai abin da kuma wasu suke mata to wanda ke miki wannan abu ana kiransa alfa'i ko yanzu ga kunan da hijabai wasu suka ɗunka musu wayannan hijaban to wannan da ta ɗinka miki hijabi ai mai aiki ce gare to shi Allah bai da wannan Allah bai da wani wanda zai zo waye masa wani aiki a komai shi ke mi shi ke wa kansa eh to shi wannan magana daidai ne wahidun fi zatihi Allah kwaya ɗaya ne a zatinsa kwaya ɗaya a zatinsa abinda suke nufi a nan a zatin ubangiji ba murakkabi ba ne ku saurara da Allah zatin ubangiji ba murakkabi ba ne ma'anan murakkabi ba abubuwa ne da dama an ka haɗa ba yanzu misali ɗan adam za ki ga yana da kai yana da hannuwa yana da ƙawahu yana da jini yana da tsoka yana jijiyoji yana da ɓargo ko suna an ka haɗa suka samar da me ɗan adam ɗan adam to kun ga zatin ɗan adam ba wahid ba ne ma'ana ba ƙwaya ɗaya ba ne murakkabi ne ma'anan murakkabi shi ne a ɗauku wannan a ɗauku wannan a ɗauku wannan sai a har haɗa to wai suka ce shi zata Allah ba haka yake ba abu gudana yanzu da an ce hannu hannu ne in an ce jini jini ne in an ce jijiya jijiya ce in an ce bargo bargo ne an ce kashi kashi ne amma hada su gaba daya aka halicci dan adam sai suka bayar da zatin dan adam to wannan sai ya tabbatar da samuwar mutum da zati ma'anar zati shine ganga gangar jikin nasa gaba ɗai to sai zan an har haɗa wasu abubuwa ne sai suka bayar da mutum to shi Allah ba haka yake ba ba wai za ta Allah ba wai wasu abubuwa ne an ka har haɗu an ka har haɗu eh sun ka samar da zatin Allah ba wannan shine abin da suke nufi da cewa zatin Allah ƙwaya ɗaya ne to shi ma wannan malamai suka ce Allah bai tabbatar da wannan ba ko annabinsa abin da dai Allah ya tabbatar shine shi kaɗai yake fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi Allah shi kaɗai yake a zatinsa, bai ma'ana bai da mataimaki, bai da na'ibi, sannan sifofinsa babu wani wanda ya tarayya da shi a cikinsu, haka ayyukansa, haka sunayensa, to wannan shi ne ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah, amma cewa zatin Allah ba murakkabi ba ne. kamar yadda sauran halittu suke an hauhawar da ginin halittar jikinsu kowace irin halitta ta hanyar har hada wasu abubuwa eh don yanzu misali dan adam ba abu kwaya ɗaya ne ya samar da dan adam ba ya samar da zatin dan adam ba jini kawai a cikin jikin dan adam ba ko ba ƙashi kawai ko jiyoji ko ɓargo ko nama a waɗanga abubuwa gaba ɗai bi jami'iha su ne aka tara aka yi tarkibin su aka hauhawar da su sai suka samar da ɗan adam cikakke to ita ma wannan magana baran ambata ta shi yafi ina batar kun fahimta wasu fatihi haka Allah shi kaɗai yake a sifofinsa wannan gaskiya ne to kenan wahidin fi zatihi sai dai ki ce Allah shi kaɗai ne a zatinsa ma'ana bai da wani wanda ya kama da shi yanzu duk wadda annan in ki fita cikin duniya za ki iya haɗuwa da wata wadda za ki ce kai boye Allah nan ta yi kama da wance ko? ko ba a samu haka kuma yana yiwa ma ba su san juna ba to shi Allah ba haka yake ba babu abin da zaki gani ke cewa ya yi kama da Allah babu shi saboda zatinsa shi kaɗai ne to haka sifofin Allah kamar ji Allah yana ji amma ba irin jin halittu ba Allah yana da ilimi amma ba irin ilimin halittu ba Allah yana gani ba irin ganin halittu ba wa afa'alihi da ayyukansa haka ayyukansa babu wani wanda ya tarayya da Allah wajen aikinsa yanzu ya Allah ya ce bai ruwan sama akwai wanda zai zo ya yi ruwa idan Allah ya ce ba zai yi halitta ba akwai wanda zai yi to kun ga ayyuka Allah shi kaɗai ne wala fi'ila li shay'in min al-khalqi kuma babu wani aikata wani abu ga halittu ma'ana halittu ba suke yin ayyuka ba a karan kansu da ikonsu da zaɓin kansu da ƙudurarsu da ganin damarsu sai ce la ta hariko narun wuta ba ita ce take ƙuna da kan da ƙarfin kanta ba da ganin damarta ba wala yushbi'u ta'amun abinci kuma ba shi ke ƙosar da mutum daga barin yunwa ba idan ki hasauta mun ba da misali ko ki tara itace ki kunna wuta kina da huwar abinci to wannan wuta ita ce za ta ƙone wannan abinci har ya yi har ya dahu to wai wuta ba ita ce ke ƙuna a karan kanta ba da zaɓin kanta da ƙarfinta ba a'a sai da Allah ya ba ta dama da Allah ya ga dama duk itacen argungu ki tara su ki ta dahuwa abinci wallahi ba zai dahu ba in ya hana mata har a ramma ƙarshe ce ai wannan ya isa misali abin da ya faru ga annabi Ibrahim lokacin da suka jefa shi a wuta Allah ya ce mi fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim gashi an sa cikin wuta al'ada ya an sa mutun cikin wuta zai mi amma da aka sa cikin wuta sai ya dinga jin sanyi sabanin zahi sanyi ya dinga ji bai dinga jin zahi ba sai Allah ya hana ma wutan nan ta konewa ashe wannan yana tabbatar da cewa wuta ba ita da zaɓin kanta ba take ƙuna Allah ne in ya ga dama sai ya ba ta damar ta ƙone abin da za ta ƙone haka abinci in kici kina jin yunwa za ki daina mi to ba wai abincin ne ya kore miki yunwa ba Allah ne ya kore miki yunwa da ya ga dama shi Allah subhanahu wa ta'ala ki ta ci ki ta ci ki ta ci duk abincin argungu ki canye shi inda cikin kina iya ɗauka amma ba za ki daina jin yunwa ba saboda Allah ya hana ma abincin ya yi mi ya tunkuɗe miki yunwa ya kawo miki ƙoshi haka nan kina jin ƙishirwa in ki sha ruwa za ki daina mi jin ƙishirwa to da Allah ya ga dama mun san gulbin nan ko na matan fada da mala duk ki je ki shanye shi inda cikin kina iya ɗauka to amma in Allah ya ga dama sai ya hana ma ruwan tasiri sai su kasa kore miki kishirwa kamar yadda malamai sun ce cikin alamomin tashin duniya za a yi wata yunwa kamin kiyama ta tashi yunwa za a ci abinci a yi ta ci a yi ta ci a yi ta ci amma ba a ƙoshi an ce wannan lokaci zai zo to Allah ya kiyaye ba fa babu abincin ba akwai akwai kuɗi akwai shinkafa akwai masara akwai dawa saurara fa ko in tsaya in saurare ku akwai maiwa da gero da sauran abubuwa amma in an ci ba a ƙoshi ki ci tuwo ki ci masa ki sha hura ki sha kunu amma duk gaban za ba za ki daina jin yunwa ba to Allah ya kare mu daga wannan lokaci yanzu kun fahimci abin da ake nufi anan wala ya qata'u sikinun kuma yuqa bata isa ta yanke abin yanka ba da zaɓin kanta da ganin damanta ba sai da ganin damar Allah saboda haka yuqa komi kai hinta ko da sabuwa ce in Allah ya ga dama in kizo kina yankan nama sai ta ki yankawa me yasa idan ki yanka naman to Allah ne ya baiwa yukar dama ta yanka kun fahimci abin da ake nufi kina yanzu in wata tabbaki kyautar naira dubu ko sama ga haka waye baki naira dubu Allah sai ki ce Allah ya bani naira dubu ta hanyar wanci ita wannan wakili ya ce aiko ta Allah ya Allah na ya turo ta ya ce je ki ba wanci kyautar kaza to to amma yanzu zaki ga da an bata ah wance na gode Allah ya saka da alheri ta yi ta godiya amma wai ba ta gode ma wanda ya turo ta alhali in wata tabbaki kyauta me ya kamata ki sai ki ce alhamdulillah na gode ma Allah sa'annan sai ki gode mami ehe saboda ita sabab ce sai ki ce na gode ma Allah sannan na gode ma wanci da ya turo ta ba hau kayanta ba ne eh ita ajiya na Allah ya bata wakiliya ce to sai rana kaza cikin iko Allah sai Allah ya sa mata tunanin je ki ba wanci kyautar dubu kaza to idan aka kawo miki sai ki ce alhamdulillahi wannan yin Allah ne to sannan sai ki gode ma da tabbaki ba a hana ki mata godiya ba amma ki fara mi ki fara gode ma Allah amma mu yanzu ba haka muke ba wayanda sun kai mana alheri su kawai za mu gode ma to wance na ga abin alheri Allah ya rufa asiri Allah ya yi kaza na gode na gode Allah ya bar zumunci Allah ya bar yan uwantaka sai ta manta da Allah sai ta manta da wanda ya turo ta bari in baku misali kamar hindu ce sai ta ba salma saƙon kuɗi ta ce ta kai ma su'adu da hindu da salma da su'adu don mata ne to ita hindu ita adda kuɗi sai ta ɗauki kyautar kuɗi ta ce masalma ga saƙo je ki kai ma su'adu sai su'ad sai salma ta ɗauku kuɗin nan ta kawo ma su'adu ta ce ga saƙo yin jiwanci bisa ga al'ada nan ita su'adu wa za ta gode ma eh hindu saboda ita salma ya aike ce kun gane bambanci abin ko aiko ta an kai ai ya saba ma hankali sai ke ce to salma keta aka ba sako to na gode miki Allah ya saka miki da alheri sai ki hita batun wadda ta aiko ta kama haka nan ne to in wata ta baki kyauta ko saraka to ha aiko ta an kai waye aiko ta to ki fara gode ma Allah kun ga ashe sai mun gyara tauhidi ba hana ki gode mata ba amma ki fara gode ma Allah Allah ya sa muna fahimta to ku bari mu ci gaba sai malam ya ce falkullu ke dukkanin abin da ki gana faruwa a duniya min fi'ilillahi eh fi'ilullahi fi'ilullahi dukkaninsa aiki ne na Allah duk abin da ki gana faruwa Allah da yake yin sa me ma'ana Allah na ke yin sa ba wai shi ke yin kansa kai tsaye ba mubasharatan a'a shi ke baiwa sababi dama don ayyukan kala-kala ne akwai ayyukan da Allah ganin damakansa shi ke yin su ba tare da wasuɗa ba an fahimci wannan yanzu kamar ba da lahiya in Allah ya tahi baki lahiya misali wani lokaci ba sai ke sha magani ba sai ke jimi kin samu lahiya to wannan ganin damar Allah ne wani lokaci Allah ya ga dama sai ya kashe mutum ba tare da wani ciyo ko wani abin gaba ko sannan akwai ayyukan da Allah ya dangana su ta hanyar asababu me ma'ana asababu shine abu kaza zai same ki amma ta hanya kaza wance ta rasu amma saboda dalili kaza wance ta samu lahiya amma saboda dalilin ta sha magani ko ta yi kaza to dukansu gaba ɗaya dai da wancan da an kai da babu sabab da wanga da an kai da sabab duka Allah ne ke yin su duka Allah ne ke yin su saboda haka idan ki yi sallah to Allah ne ya ba gangar jikinki gaban jikinki dama su iya tsayuwa su yi wannan sallar in ki yi magana Allah ne ya ba ki dama ya yi mi don akwai wata na can ba ta iya magana Allah ya riƙe harshen to kun fahimci komi Allah ke yin shi to su kuma ayyukan da yake mara kyau irin shirka tsafi da makamantansu su kuma in mutum ya yi su an gane su ma Allah ya yi su amma ba wai shi ya zo da kansa ya yi su ba a'a shi ya bai wa wannan mushriki dama ya yi shirka da Allah ya ga dama sai ya yi sai ya hana shi kamar yadda wancan da ya zama musulmi mai imani Allah da ya ba shi dama kun fahimci abin saboda haka da abu mai kyau da mara kyau duk abin da ke ga ya faru Allah ne ya ga damar ya faru amma wasu abubuwan Allah na sa sababba kaza shine dalilin faruwar kaza kaza shine dalilin faruwar kaza ina fatar an gane to wannan shine ma'anar wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku shi ya halicci kuma ayyukan da kuke yi da ke da aikin da kike yi duka halitta Allah ne duka Allah ya halicci ya halicci wayannan abubuwa to saboda haka in mutum ya shagiya ko ya yi fasikanci to ba cewa za a yi Allah ya shagiya ba subhanallah a'a Allah ya ga dama cikin ikonsa da iradarsa ya bawa da damar ya shagiya shan giyan nan da yin shirkan nan duka yana daga cikin ƙarƙashin mi ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'aluhu Allah yana aikata wa'yannan ayyuka inda ha a gun wa'yannan sabubba ɗin labiha ba da su yake yi ba yanzu ke in za ki yanke nama dole sai ke nemi abin yanka to shi Allah in ya tashi ya yanka nama ba sai ya amfani da yuka ba umarni ɗaya zai ba nama sai shi yanki ina fatar an gane shi yana da wannan iko yana da wannan kudura idan zai yi abu to abin kawai umarni zai yi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to wannan shine in Allah yayi nufin abu zai ce ma abun nan kun kasance fayakunu sai ya kasance yadda Allah ke so to ba wai Allah shi yayi yankan shi yayi yanke naman da yukan ba a'a ya baiwa yukan dama ne ya bai wa yuka ƙarfi da tasiri na ta samu damar yanka nama alƙadiru ala kulli mumkinin Allah shine mai cikakken iko ga duk wani abu da ke yiwuwa a yi shi ko a bar shi kamar saukar da ruwan sama kashewa da rayuwa ba da arziki da talautawa allazi la yakunu wanda baya kasancewa illa ma arada sai abin da Allah ya nufi ke gani duk abin da ke gana faruwa a duniya to Allah ya yi nufin ya faru amma akwai abin da Allah yana son shi akwai abin da Allah bai son shi idan ƙaddara mai kyau ce to Allah yana son ta in kuma mara kyau ce ma'ana mugun abu ne to Allah bai son ta amma cikin iko ne da ƙudurarsa abin ya faru saboda wata hikima da wani dalili al'alim Allah shine mai cikakken sani allazi la yajhalu kulla shay'in wanda bai jahilci komai ba babu abin da Allah bai sani ba ko yanzu duk wanda annan akwai wani abu da a cikin zuciyarta wanda kowa bai sani ba sai ita to shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa yanzu nan wata tana nan da wata damuwa ita dai ta san abinta sai Allah amma hadda wadda a kusa gare ta inda ba ta gaya mata ba ba ta mi ba ta sani ba alhayu Allah shi ne mai cikakkiyar rayuwa Allah zila ya mutu wanda baya mutuwa Allah baya mutuwa subhanahu wa ta'ala as-sami'u bi kulli mawjudin Allah mai ji ne ga duk wani halitta samanni duk halittun da a duniya duk abubuwan nan da ake faɗa ba da ake yi Allah yana ji fa Allah yana ji da masu zagin annabi da masu zagin matan annabi da masu zagin sahabban annabi da masu zagin Allah karan kansa duka Allah yana ji kuma zai musu sakayya daidai da aikinsu amma labi uzuni labi uzunin wannan jin ba yana yi ne yana da mi da kunne ba Allah ba yana jin wannan abin ji da kunne ba to shi ma wannan malamai suka ce Allah bai tabbatar ba kansa lafazin uzunu ba kuma bai kore ba haka annabinsa to shi ma yana daga cikin abin da malamai suka ce rashin ambatonsa a babin tauhidi shi ya fi kawai dai Allah ya ce muna yana ji to mun yadda da mi yake ji ba mu sani ba albasiru Allah mai cikakken gani ne bi kulli mawjudin da duk wani halitta samamme la bi hadaqatin ba da kololin ijiya ba domin duk dan adam da ke gani yana gani ne saboda wannan kwaye idon ko wannan kololo na ijiya to wai suka ce shi Allah ba yana gani bane da irin wannan kololo to shi ma wannan malamai suka ce Allah dai ya tabbatar da yana da ido eh Allah yana da ido annabinsa a hadisai da dama kamar hadisin da ya bayani akan dajjal ya tabbatar da Allah na da ido to kawai sai mu barta hakan ya irin yake eh haka yake wato kololo ne ba kololo bane ba ruwanmu da wannan ba ma bincike kan wannan tunda dai Allah ya faɗa mun yarda mun yi imani kuma haka abin yake almutakallimu Allah mai magana ne la bi lisanin amma ba da halshi ba ba da halshi ba to shi ma wannan bai zo a sunna ko a qur'ani an tabbatar ko an kore ba Allah dai ya ce yana magana da mi yake magana bai faɗa ba ya dai ce yana magana to shi ma abin da ya fi ba sai ma an kawo shi a layin tauhidi ba wala bi sautin kuma maganar Allah yana yin ta ne babu sauti babu sauti muka ce to wannan ya saba ma abinda ahli sunna wal jama'a sun kai ijma'i a kansa sahabbai da tabi'ai duka sun yi ijma'i Allah yana magana kuma da sauti hannu ba ku misali yanzu maganar nan da nake yi ai kowa yana ji ne kuma sauti ne kuma ta kunne kowa ke ji eh saɓanin yanzu in mutum na jin sanyi aka zo aka zuba masa ruwan sanyi ai ba ga kunne ɗaya zai ji ba eh to sai suka ce maganar Allah kamar haka nan take to shi ma wannan ba aqida ce mai kyau ba Allah yana magana da sauti allazi shi da aqida mai ta kwarai allazi yajibu alaihi allazi la yajibu alaihi fi'lu kulli shay'in Allah shine wanda aikata komai ba wajibi ne gare shi ba Allah ba dole na ya baki abinci ba ba dole ne ya baki arziki ba ba dole ne ya baki lahiya ba eh ba dole ne ya yi ruwan sama ba ba a cewa aiki kaza wajibi ne dole sai Allah ya yi a'a fasawabu lada da Allah ke bayarwa in an aikin kwarai min fadli wannan daga falalar Allah ne ba wai dole dole in ke sallah sai Allah ya baki lada ba a'a falala ce ba dole dole in ke yi sadaka sai Allah ya baki lada ba ba dole dole in ke da'a ga mijinki sai Allah ya baki lada ba a falala ce ganin dama ne fifiko ne amma ke dole ne ki da'an wal iqab azaba da Allah ke yi idan an yi mugun aiki to ba zalunci bane bi adalihi yayi ne saboda kamala adalcinsa duk wanda ya saba ma Allah Allah ya mai ukuba to Allah ya mai hukuba ne saboda adalci domin Allah ba zalumi bane eh wa mallahu bi zallam menene inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komi zaman abu kankani to wannan shine abin da ya shafi al-ilahiyat bayani akan wasu daga cikin sifofin Allah da ayyuka da abin da ake tabbatarwa da abin da ake korewa yanzu sai faslun fin nabawiyat wancan dama ƙarin bayani na an riga an yi shi ko yanzu za mu fara karatu wannan fasli ne na gaba fin nabawiyati akan siffofin annabawa yanzu mu yi magana akan siffofin wa to yanzu za mu yi bayani akan siffofin annabawa shine annabawiyat daga annabiyu ne mun san annabiyu ai ko to in za a yi jam'i sai a ce annabawiyat ma'ana asifatun nabawiyya nabawiyat asifatun nabawiyat sifofin annabawa to su kuma za mu ji abinda ya zama wajibi a tabbatar musu wa jami'u rusulihi dukkanin manzannin Allah sadiquna masu gaskiya ne dole ne ke da wannan duk manzan da Allah ya turo to mai gaskiya ne tun daga ka annabi nuhu alaihi salam har zuwa ga nabiyuna muhammad muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu mi masu gaskiya ne umana'un kuma amintattu ne masu amana ba mayaudara ba ne domin yoshi Allah zai ba mayaudari saƙo eh to matsayinki na musulma dole ki yadda da manzannin Allah ne amintattu ne la ya'suna Allah kuma ba sa saba ma Allah ba wani manzo da yake saba ma Allah muballiguna ma amarahum kuma masu isar da saƙon abin da Allah ya umarce su su isar ne wa yaf'aluna kuma su manzannin nan suna aikata ma yu'maruna duk abin da aka umarce su da shi Allah bai cewa su yi kaza su ƙi wa yajuzu yana halatta a jingina a tabbatar da fi haƙƙihim a cikin haƙƙin manzannin Allah almaradu rashin lafiya ma'ana ba saɓo ba ne don ke ce annabawa na rashin lafiya a a halat ne a tabbatar da aukuwar rashin lahiya ne a kansu amma rashin lahiya malamai suka ce wanda ba zai kawo na ƙasu ba eh kusa rashin lahiya kashi biyu ne ko yanzu kamar rashin lahiya na makanta to irin wannan ba a jingina ma annabawa ko kurumta rashin ji ko bebantaka ko kuturta ko hauka ba irin wannan ciwo ake magana ba ana nufin kamar zazzabi ko annabawa na iya mi zazzabi ciwon kai annabawa na iya ciwon kai duk dai wani ciwo da ba zai kawo naƙasu eh? ga zatin jiki jiki ba to ya halatta a tabbatar ma annabawan shi wa nahawuhu da abin da ya kamata da rashin lafiya kamar cin abinci annaba na cin abinci suna shan abin sha suna kwana shine mala yace mimma la naqasa fihi cikin abin da babu tawaya ga mutum in an jingina mai shi to shine ake tabbatar ma annabawa li ta'zimi ajrihim kuma Allah ta'ala na kawo musu rashin lafiya ne domin ya girmama ladarsu ranar tashin kiyama shi yasa ake ba su ba wai don sun yi sabo ba ku fahimci wannan rashin lahiya da Allah yake yi wa turo wa annabawa ba don sun saba mai ba a'a don mi don ya gwaba ladarsu ranar tashin kiyama an fahimci wannan ko faslun to sai fasli na gaba fisam'iyyati akan al'amurra waɗanda suke na gaibi waɗanda ƙur'ani ya faɗa ko sunnar manzon Allah ingantatta ta tabbatar su ake kira da me as-sam'iyyat daga as-sam'u ne ji me yasa aka kira su da as-sam'u saboda an karanta ke ji da kunne amma baki gani ba yanzu na ko da ta ga aljanna cikin ku amma ta ji da kunnenta an yi mi an karanta ko akwai wadda ta gauta jahannama ko azaba kabari amma an karanta a cikin littattafai ta yi mi to shi yasa an ka kira su da as-sam'iyyat ababen da an ji da kunne amma ba a gani da ido ba to idan sun zo a qur'ani ne ko sunnar annabi tabbatatta wajibi ne gare ki ki imani wa afdaluhum mafi falalar manzannin can da aka ambata in an tambaye ki waye yafi kowa falala sai ki ce muhammadun sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa jami'u ma akhbara bihi haqqun dukkanin abinda manzon Allah ya bada labari da shi gaskiya ne duk wanda ya karyata harafi guda da banzon Allah ya kafirta harafi fa ba ma wai ki ce ba ke da hadisi kaza ba a harafi guda ya tabbata manzon Allah ya faɗe shi kice ba ke yadda ba ke bar musulunci to na ga wanda ya ce shi hadisi kaza bai yadda da shi ba ngai min babu awala ko min al mauti kamar mutuwa annabi ya bada labari akan mutuwa bil ajali cewa mutuwa tana faruwa ne in ajali yayi duk wanda kiga ya mutu wala ajali ne yayi baki mutuwa sai kwanakin nan da Allah ya rubuta sun kare to da an ga mutun ya mutu kawai a hakura a roƙan mai gafara Allah ba zama za a yi a ta kuka wayo mu Allah wayo mu kanmu ba mun shiga uku mun lalace mun gaba ne wance ta mutu wane ya mutu lokaci ne ya riga ya yi ba a ƙarawa wa azabil ƙabri da abinda manzo Allah ya faɗa na azabar ƙabari shi ma ke imani azabar ƙabari gaskiya ne ba ƙarya ba ce wa na'imihi da kuma ni'imar ƙabari mutanen ƙwarai ana jiyar da su ni'ima a ƙabari mutanen banza ana musu azaba a ƙabari wasu alihi da tambayar kabari tambayar mala'ikun nan guda biyu wanda ya ansa mutum kabari za su tambaye shi za a yi tambayoyi ko za a tambaye ki waye mahalicinki mi za ki faɗa game da shi me addininki waye manzonki ki yi bayani akan waɗanga abubuwa guda uku to in ke ba da amsa cikakka sai a ce ki yi kwana-kwana mai daɗi ki yi bacci-bacci mai daɗi irin kwana amarya irin kwana amarya eh da yake mafi yawancinku mata aure ne kun san kwana amarya ai ko to irin shi za a ce wayi yi bacci irin baccin amarya kun ga akwai daɗi ko babu amma in baki ba da amsa ba to akwai matsala an ce shi mutumin banza jahili ko wadda an mutuniyar banza jahila wadda ba ta karatu ya an tambaye ta an ka ce da ita waye ubangijinki man rabbuki ma dinuki man rasuliki ko man nabiyuki za ta ce ha ha ha ha ha la adari wai haƙa bari sai ta yi dariya mala'iku ha haka annabi ya faɗa za ta ce ha ha ha la adari sai ta yi dariya ta ce ni ban sani ba ban san wani abu Allah ba ban san wani abu addini ba ban san wani abu manzo ba sai mala'iku su ce a baki sani ba kuma baki je makaranta ke koya ba to shine annabi ya ce sai su sai su mace a wazzunta a wazzun dama sai sun koma hagu na hagu sai sun koma dama sannan za su bige ta da wata bulala ta bakin ƙarhe sai namanta ya yamuce gaba ɗaya annabi ya ce sai a sake tara halittarta sannan sai a buɗa mata wani fayil na wuta daga wutar jahannama yana yana jona mata zafin wutar jahannama a cikin kabarinta sannan sai a turo mata wani mutum bakin ƙirin ko kuma wata halitta sai ya zo kusa gare ta ya zauna sai ta ce ah man an tawaye kai sai ce a baki san ne ba shi ni ban san ka ba ta ce oh ai aikin nan naki mugun aiki da ke yi a duniya ai ni ne Allah ya turo ne in kama muke zama har zuwa ranar tashin kiyama an ce bata taba ganin abu mafi ban tsoro wajen gani ba kamar sa kuma tare za su zauna cikin kabarin nan sai sadda an ka yi busan ƙaho wadda ba ta zuwa makaranta ba ta da tauhidi ba ta sallah mai kyau ba ta biyayya ga mijinta azaban da za a yi tun kabari wannan kenan kuma wancan duka ana na ana ta tayewa in sun ka bige ta sai namanta ya tarɗe ya watsi sai Allah ya sake ba naman dama a sake haɗa shi ta koma dawowa mutum kamar yadda take su sake dukanta haka za su yi ta tayi za su yi ta tayi sai an busa ƙaho da shi yasa ki tsaya ki karatu ki san Allah kuma ki riƙe addini duniyan nan ba komai bace to wannan azaba da manzon Allah ya faɗa wannan hadisi ne sahihi gaskiya ne matsayinki na musulma ki yarda Allah ya samu wanye lafiya saboda haka duk wadda ta san tana da matsala da ubangiji ta ta yi kokari ta tuba ta gyara kamin lokaci yayi baki makara ba ko shekara ɗari ki baki makara ba wallahi baki makara ba malamai suka ce ba ki sanin ke makara sai ranar da za ki mutu ranar da ɗan adam ya ga mala'ikun mutuwa malamai suka ce ranar zai yi fatan ina ma da za a yi mai jinkiri ya samu ya yi ko da raka a guda ce ya roƙi Allah a dalilinta Allah shi ya yi mai abin da yi raka a guda fa amma wannan sai an ga mala'ikun mutuwa to wasu ana wa'azi ana wa'azi sai ka ga ya fita ta kunnan hagu ya fita ta kunnan dama ya ta na hagu ba aiki da wa'azi sai ana gani kamar gata na ce ko to da ana tambayar waɗanda suka gabace mu da mun sha mamaki da mun sha mamaki wa ihya'il mauta da kuma rayar da matattu an ba da labari cewa za a rayar da matattu domin taron kiyama wa hashirihim da kuma tara halittu fi sa'idin wahidin a bagire kwaya daya duk halittun duniya gaba ɗaya wuri guda za a tara su duka an ce kuma sahu-sahu za a yi akwai sahun mutane daban sahun aljannu daban na dabbobi daban na mala'iku daban kuma kowa tsirara yake ba wadda adda hijabi ko ɗan kwali bale niƙabi bale zane bale riga bale bireziya bale skate komi ba kida yadda zo duniya mun gada yadda ake haihuwa to da kiga yaro na tahowa haka kowa zai koma wurin Allah har aisha da annabi na faɗa wannan ta ce a ya rasulallah maza da mata kowa na kallon wani ce haba aisha ai al'amarin al'amarin wannan yini girmansa da musibarsa ya fi ƙarfin wai mace ma ta tsaya tana kallon al'auran namiji na ba ta da lokaci kun san in kina cikin ƙaramin musiba sai babba ta faru sai ki manta da karama ko mace ta an ce makwabciyarta ta rasu tana nan tana bakin ciki sai an ka ce ai uwarta ma ta rasu ba sai ta manta da mi eh yanzu akwai tunanin makwabci kuma to kama haka nan ne Na'am, fayara kullun amalahu kuma kowa zai ga aikinsa, wallahi duk aikin da ki sai ke gan shi, don ki sani, in ke je wajen boka sai ke gani, in ke ɗaura layu sai ke gani, in ke ci mutuncin mai gidanki sai ke gani, in ke kyautata sai ke gani, in ke biyayya ga iyaye sai ke gani, in ke zauna lafiya da mutane sai ke gani, in ke ci amana duk abin da ki sai ke gani. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to ki imani da wannan saboda haka in kuma kowa na sun yaga abin kwarai ko to wallahi mu yi aikin kwarai in wa baki abin kwarai ba mu ba abu zaki gani kamar jarabawa ce Allah ya sawwaka wa akhdhi suhufi da kuma ba da labari akan kowa zai rike takardunsu kowa yana za a bashi takardu ne ya rike wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi fa nukhruju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowa sai an bashi littafi duk abin da kika yi wa mala'iku na nan na rubutawa wa in ke shagiya ko ke shaye-shaye ko ke je ke nemi mazan banza ke yi fasikanci wallahi duk mala'iku sun rubuta kuma sun ɗau hoto kuma sun yi bidiyo in an ka zo sai a kira ta sai Allah ya ce a zo da ita rana kaza lokaci kaza da aurenki ke je ke yi zina sai bakinta ya ce a ni kan banye ba sai Allah ya ce to ku nuna mata bidiyo sai a nuna miki bidiyo ga kira katon banza sai a nuna miki hoton fuska ki a ce keta ko ba keta ba to kina da halin ki ce ƙaryata wal hisab da kuma bincike duk abin da ki sai a yi bincike wasirati sai da tsallakar sirati wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wata gada ce manzo Allah ya ce shi siratin nan ahaddu min as-sayfi wa adaqqu min ash-sha'ra shi sirati yahi takobi kaihi yahi takobi kaifi wa adaqqu min ash-sha'ra kuma yahi zama gashi zama siriri gashi wanga na kanki karin gashi guda to ya yi siraɗin da za ki tattaka girma kuma dole kai ne za ki hau to ki imani da wannan gada wal mizan da skeli wanda za a auna aiki na kware da mugun aiki in aikin kware ya rinjaya sai ki yi aljanna in mugun aiki ya rinjaya Allah ya kiyaye sai ki wuta wal jannati kuma ki yadda da bayanin aljanna wannari da wuta wa haudihi da ƙoramar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda an faɗa inna a tsaina kalkausar to wannan tauke alkausar wasu sun ce kame a shiga aljanna za a sha ƙoramar don ba cikin aljanna yake ba wasu kuma sun ce cikin aljanna ƙoramar take wallahu ta'ala an wa ru'uyatillahi da kuma ganin Allah duk mumini zai ga Allah ranar tashi kiyama an gane wujuhun yawma idhin hmm a'a wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki ranar tashin kiyama Allah ya ce suna cikin haske da kyalkyali shine nadira ila rabbiha nadira suna kallon ubangijinsu amma ban da mugun mutum duk wadda ta mutu tana aikin banza ba ta ganin Allah tunda Allah ya ce kalla innahum yawma iza an rabbihim lama hajubun eh yan wuta to za a samu su shamaki tsakanin su da Allah ba sa ganin Allah duk wadda ta mutu tana mugun aiki ba ta ganin Allah tsakaninta da ubangiji akwai shamaki to Allah ya samu ga Allah wa gairi zalika da wani wannan da aka yi ta ambato fahazihi aqidatu ahli sunna to imani da wanga abu da mun ka ambata shaykhuna abdullahi yake cewa ita ce aqidar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma gashi lokaci yayi ko to ina ganin sai mu takaita haka nan tunda kun ce a bar diba da yawa to wani sati in Allah ta'ala ya taimake mu mun dawo za mu tashi alƙisimus sani yanzu mun gama magana akan tauhidi yanzu za a shiga bayani akan alwala tsalki taimama sallah zakka aikin haji azumi da sauransu can ƙarshe sai a shiga bayanin tuba da ikhlasi da tsoron Allah da dogaro ga Allah da kyautatawa da sauransu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh